الله الرحمن الرحيم نور حديث الزوج أواني لكفاية إجراء إلى مثل وسنة إذا نقل الموضوع ولا مقصود أن يروح المقبول ولا مردود أمر الحوار عن حديثه مثلا كالإسماء لدى فريقه مثلا من قضاء إليه سنة من الكلام والحديث قيده أو أضيف للنبي قولا أو إلى متى تغير معناه وهذا قيل لا يكتفي بالمرفوع بل جاء بالموجود ولا مقدمه أو على هذا مرادف الخبر وشعروا شمول هذين أكثرون قسموا هذا الجنان إلى كريم مدد سماعة الحمد لله شوية ومتنة لون الأنت شوية ومتنة Oh, amin.
نعم إلو الحديث To, bayan نعم عد الحديث ah, bayan malam ya gama bayani akan ah, bisan mukaddima wanda a ciki ya yi bayanin wato kusan abubuwa guda uku na farko ya yi godiya ga Allah sannan kuma ah, ya bayyana irin dogararsa ga Allah ɗin sannan kuma ya yi magana a kan yankin salati da wajen sallallahu alaihi wasallam sannan ya faɗi ita wannan littafi cewa sashi alfofin iraki a wajen tara wata da ijazin da kuma irin siyaki yadda aka kasa sannan ya rufe da addu'a gare shi da kuma sauran wani musulmi da kuma shi a wanda ya wannan littafin alfofin iraki ɗin nan نعم sai shiga kuma a cikin haddin nan na hadisi da rabe-raben hadisi نعam نعم إلو dama mun faɗa mun cewa ilmin hadisi ya kasu kashi biyu akwai ilmin hadisi ra'ayin akwai riwayatun نعم wanda mun ce makasudin ma'anan abin maganar ma'anan shine ilmin hadisi ra'ayin shine mafi da zamu magana a kai نعم wanda yake yana magana akan zancen yaya ittisali wato ma'ana yaya ya fita aka sadar da magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan tafarkin da aka yi da za a ji kafin a sadar da magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam su kan halayen waɗanda suka shiga hadisi ma'ana bangaren labdan wajen kiyayewa hadisin su da kuma abin da ya shafi adalcin su ba ga cewa su wanda suka wato hadisan hadi- a- wato ma'ana adalai ne ko kuwa a wani su ne sannan suna da kiyayewa wajen hadisin su suna da kwanciyar da sauransu abubuwan da suke sukan masu ruwaya نعم da abubuwan da za a duba kenan sannan kuma har ila yau akwai abu da mutum shi kuma a masanin shi kansa hadisi a ga cewa yaya ya tafi zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam ko ko a ya samu insight wato hadisi ne mun kadi kuma hadisi ne mun kadi نعم shi ne abin da za a duba wanda shi ne ya kare waɗannan magana da muke magana da kai ilmul hadisi da ya kalli نعم shi ne makasudin wanda shi ne abin magana a kan نعم shi ne sai yake ilmul hadisi نعم kaga ilmin hadisi kaga nan kenan duk magana da zai yi zai magana da cikin ilmin hadisi da yake magana kawai ba ya tamba shi zai magana ba نعم yasa ko da yake ilmin hadisi a nan din yana nufin shine ilmin hadisi din kirayata نعم ma'ana wanda ake kiran shi shine ilmin masalahul hadisi ko kuma ilmin masalahul asar ilmin masalahul asar ko ilmin masalahul hadisi a masalahul hadisi kuma ka ce masa ilmin hadisi ɗaya ne shi shi muke nufi ilmin magana نعم ذوقوا wannan علينا dukawa ne na نعم ma'abocin dokoki ne نعم تهد to har da ake kiyaye su wannan dokokin
إدراجها wanda ake Ahwalu wanda ake sanin nan na halayen nan na matani ya sana da ya da ita ita wannan dokokin ita ake sanin halayen matani sanadi kamar abin da ya shafi matani kamar ingancinsa ko rauninsa ko waninsa shi ne a hawalin matani kenan وسند kuma ake sanin a hawa da sanadin dai shi kuma za a san sanadi yaya wato ma'ana sun mazajen da suka ɗauki suka ɗauko wannan hadisi suka shiro wannan hadisi yaya halayen su kuma yake kamar da muka bayani cewa yaya adalcin su yake yaya kiyayewa ta su yake wajen kiyaye hadisi yalla lafi su su ne ko kuma lafi su ta biyu ne ma'ana in kiyaye hadisin da suke a ƙirje su ne in san hadisi ba sa mantawa ko kuma a'a wanda shi ba zai riƙe riƙewa a ka bane amma kuma idan ya rubuta a takarda rufa barin wannan takardar shi ba ba tare bayan da za a yi yarba ita shi kiyaye wannan hadisi shi shi lafi zai iya zama ko ina ko ya zama lafi da dirin shi ne wanda zai hada shi ya rike ko kuma a lafi kitabun wanda zai rubuta ya ajiye takardar amma ba ba takardar na ba inda za su to haka kamar wanda ya hada shi ne shi ba shi ne shi duk za a duba a gani irin waɗannan da kuma abubuwa wanda suke a gada wanda suke sukan masu hoto a jiki yalla mutum ya faɗa abu yana mantuwa ko kuma a yanzu a kan baya mantuwa amma yanzu ko cikin tsufa za ta mishi ya ta yana mantuwa duk irin waɗannan abubuwan ya ce su kan a gurin wasu a jiki duk waɗannan abubuwan da za a duba na'am sun ya kira a wani a wani sanatu na'am halayen na islam zalika al-mawdu to ga zanika ya yi cikin waɗannan abubuwa da muka faɗa su ne da san matani da sanadi din nan shi ya ishara ne zuwa zanika din nan da ya faɗa zuwa matani da sanadi a san ka'ida duk inda cikin ishara ya zo ka'idan yana nuni ne zuwa shi idan mulafi da ya gabata mulafi da ya su gabata to ana magana ne akan mulafi misali kamar kana ba da labari a cikin magana sai kake gulamu zai matsala gulamu zai din nan da ka faɗa shi inda nan gaba ka zo ka kawo wata ishara wata ya ce nuna wani abu a kana nuna ya zuwa gulamu din ne ba kai zuwa zai kake nuna ba don magana gula yaron zai da kake magana ba wai zai da kake magana ba to a ce an kawo wata ishara bayan ka kawo mulamu wani mulamu ne kuma ka kawo wata ishara a gaba wata za ta nuna cewa kuma yanzu ba zai ba ba gulamu din kake magana ba zai da kake magana a kai wannan ya karanta kwarai da gaske irin sa ne malam ya sa'a a ran cewa a hawalu mutum ba a hawalu sanadu a ran magana ne ba zani kan ya kamata ya koma a hawalu ba ya koma a mutum da sanadu ba inda a hawalu ne shine mulaku a ka'idar kenan sun muke magana amma sai aka ce a hawalu mutum domin abin magana mutumin muke magana da sanadu to shine sai magana yake waɗannan ba zani kan ya koma a mutum da sanadu shi ne dai kamar wato kaɗan ne a irin waɗannan shi ya zo a cikin ƙur'ani insha ulu a babu jahannama halifi ne fiya ne ne ba haɗewa kofofin da na jahannama halifi ne fiya fiya din haɗin da ya koma kofofi ya koma kofofin jahannama ba ga jahannama ya koma kuma irin wannan ne shi ma da ya kawo na'am da shi sa yake waɗannan masani da sanadi din na'am na'am al'adar al-mawdu maudu'u maudu'i ne shi ne maudu'i kasan akwai abubuwa guda goma da an kira wa gado al'asir abubuwa ne guda goma wanda mai littafi idan zai fara littafi yakan fara da waɗannan abubuwan da baɗin al'asar waɗanda su ne suke bayyana wa mutum abinda littafin nan ya kusa gaba ɗaya zai bayyana maka jiran maudu'in a cikin ka maudu'in shi kansa wato ah, littafin zai gaya maka irin menene samara wato sai- sai wannan in ka karanta wannan fanni me za ka samu ta bayyana za ka samu sannan kuma ya gaya maka irin wato me haddinsa shi kansa a bi- a ilimin abin da ɗin menene kamar yadda yake ilimin hadisi ko kwanan ba za ya a wannan matan hausa na sunna misali ka zai gaya maka cewa ko kuma kamar misali inda zai ce maka da ake nufi da hadisi yace abin da aka raba ya zuwa ga annabi can gaba za mu zo to kaga wannan hadisi ne na wannan fanni cewa ne ake nufi da shi cikin waɗannan abubuwa abubuwa wani wajen guda goma da ya faɗa da ake kira wa bado rashon na farko kamar yadda muka faɗa akwai haji akwai mutu akwai ah, abin da suke kira wato ah, hukum shari'i wato ma'ana ne ne ne hukuncin da qur'ani ya zo akan wannan haji akan wannan shi fannin wato hujjojin sa kafin zama wani za a zama kafin a fara a rubuta wata aya wata ciki ta shafi wannan kamar yanzu fito ne a ce a kawo na hadisi mun tafa ka ji bin Allah in kaza kaza kaza sauran su irin waɗannan kaza ji ne wanda yake yayi nuna cewa wannan fannin sai a yi shi da sauran su duk irin waɗannan sannan akwai masail mas'alolin da za ka samu a ciki akwai nisba wato dangane shi wannan hadisin in za ka raba shi dangane da sauran ai wannan kai shi da mun dangane da sauran gudumai ya yake wani za ka ji kowanne a bangaren su za ka ji zai faɗi ilimin su zai ka faɗi irin falalansa da irin ai ma'ana dangane da wannan hadisin cewa ai ya fi sauran gudumai ko da sauran su za ka ji ya faɗa ne ko kuma da cewa an babu shi karatu ba zai yi ba kamar yadda karatun na hawa da sauran su za ka ji kafin faɗi wannan a farkon littafi ana faɗa da irin falalansa shi ma yana daga cikin waɗannan sannan ila ya ko na abu da yake na aikin daji wato ma'ana da duwa da za ka samu daga shi sannan akwai mai sunan sa kuma shi ilimin ka zan gona za ka samu ilimai da yawa kowanne ya yana da sunaye kala kala kamar yanzu wannan ya ci masa ilimin da wara hadisi kaga sunan sa ne irin waɗannan abubuwan su ne ba da wani ashirin ɗin guda goma da ake faɗa amma dai shi mana a cikin nan waɗansu dama kamar yadda su malaman suka faɗa cewa waɗansu wani su musamman ba wani sun kawo goma nan ba da suka samu waɗansu manya-manya suka faɗa shi ke nan ba shi ba yawa amma wani mai taji yana cewa wa in jaral jami'a wa man jaral jami'a kai hada shurafa wanda shi ya zama ya tara a wa ake da suna gaba da ya tara ɗaukaka in ya kawo kawo wa'annan abubuwa shi ne a gwamnati da yake cewa inna wa baji kulla fannin ashara الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته وفضله والواجب والاسم الاسم ذات حكم الشارع مسائل والباء بالوال اكتفى ومن دل جميع هذا الشرف wannan sune guda goma da ake magana waɗannan su ne yake magana cewa su ne ba da guda goma a cikin mala ya zaɓi waɗansu ya bayani a cikin su amma waɗansu kawai ɗan da ke a cikin magana ba shi ne ke wannan matani ɗin da sanadi shi ne mutu wato shi ne mutu ɗin wannan domin aiki shi ne abin da ke mutu idan ma shi ne abin da za ka yi amfani da shi ka gane menene wato halayen wannan fanni ta yaya za ka fahimce shi mun wani abubuwa ne waɗanda za ka aure aure ka gane cewa shi kanka wannan fanni da ne da ne da ne ne abin da misali yanzu muka ce ina ai ta bangaren a yanda za ka san a halin annabi kamar me za ka san cewa wanda ya rage a cikin yalla adabi ne ko ba adabi ne ko kuma a yana da lantsi ko ba shi da lantsi ko kuma akwai wani abubuwa da suka tare da shi ko ba suka irin wannan abubuwa a ga abubuwa ne waɗanda za ka amfani da shi waɗanda suka makamai wanda za ka iya gane ya yi fafi shi ne mutum yake wannan mutanen da sanadin shi ne mutum na wannan to akan su za a yi magana wani makasudu kuma shi ne wani makasudu wani makasudu da kuma makasudi da kuma makasudi na na wannan fanni din makasudin dai shi ne kamar fa'ida da shi ne kuma samara inda ke yawa wato abin da za ka samu idan ka karanta wannan fanni to makasudin sa gashi ne shine an yi rabul makabudu a san abin da yake hadisi wanda an karbe shi domin kai amfani da shi kalmar da kuma wanda yake an yi rage ba za a karbe shi ba shi kuma saboda wani dalili shi kuma kaga yi ta nawa shi kuma an tije shi shi ne fa'ida wannan hadisi shi ne fa'ida wannan hadisi
wa sanadu da sanadi al-ikhbar an kuma da shi kusan ya gama ya ambaci waɗannan abubuwan da shauran kuma bai magana kawai dai annan ya magana su ne yawa to ya magana da san hadinsa ya magana mutuji kuma ya magana fa'ida a gani sai ya magana shi ne kuma zai tafi zuwa kuma waɗansu abubuwa wato kamar kalmomi waɗanda za a amfani da su a cikin shi wannan fanni wannan ka gani za ka gane mai ake nufi shi ne kamar yake kamar sanin to sanadi shi ne a cikin baro wanda ga shi ne ba da labari da hanya ta mata na an ce mata ni shi ne gundarin abin da ya shigo a cikin hadisi amma aka ce inna wal amalu bin niyyat haka shi ne ainihin matanin hadisi in an ce isnadi shi ne abin da za ka faɗa mutanen da suka rawaito aka biyo hanyoyi aka biya tun daga wani an wani an wani an wani har aka zo kan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne isnadi shi ai kira da sanadi
tam kal isnadi ladana ladafari shi wannan sanadi kamar isnadi da da ladafari kenan ga wasu jama'a wasu jama'a suka ce da sanadi da isnadi duk abu ɗaya ne na an babu wani bambanci kawai sanadi da isnadi kawai ba su da wani bambanci na'am wal matnu matsayin kuma man taha ilayhi sanad shi ne abin da sanadi ya zama ya tafi zuwa gare shi min al kalam ya daga lantarki wato ma'ana bayan ka gama an wani an wani an wani sai ka zo kan gundarin magana ne shi ya kira masa na'am wal wal haditha kaga hadisi kayyadu malamai sun kayyade bima udifa ko kuma haddadu a wata waya na'am ma'ana sun masa hadisi hadisi abin da ake cewa hadisi na'am bima udifa da aka ta aka dangana shi da mai yi qawlan aka dangana shi kaulan kila kaulan din nan zai zama wato an kaddara wani fili ne a wajen ma'ana a ani a ani kaulan an dangana shi zuwa ga annabi ya aka dangana da shi a ani ina nufi da kaulan an dangana shi wajen fashi kamar ne yanzu yadda muka fara cewa a ce inna mala amalu bin ya tafi a zamanin su sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan na'am wannan abin sai a kira a ciki kaga wajen kaulan kenan wata garira akwai abin da ya kira ta tsiriri kuma shine kaman a aufilin da ba ko filan yawa ko tsiri na'am kamar abin da ya shafi har harka aiki na'am kamar misali a ce a rotu a sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a kan dabbar ta an shi mata wajen hannu shi ne daga cikin tagarin shi na'am a za akwai hadisi da zuwa haka to yin wannan sallar da ya yi a ga ba faɗa ya ba aiki ne ya haka na'am to wannan shi ma hadisi ya zama sunna to hadisi ya zama sallallahu alaihi wasallama kuma sunna na'am wata garira ko kuma tagarin ne kamar yadda sallallahu alaihi wasallama ya ga halin bin walid ne ya ci gamo ya zama ya a gabansa kuma bai yi magana ba na'am wannan shi ma sai a ce kawai wannan hadisi ne wanda suna cikin musu rayu sallama domin an san musu rayu sallama ta abin da aka a gaban shi a yi shiru to wannan abin da ke haura shari'a ba bayan ya ce ta shari'a dole bai magana rashin bai magana ba shi aka san cewa wannan abin cewa ya yi gudu shi kenan shi wannan shi ne da kare shi kaga ba shi aka ba shi faɗa ba amma wani ya yi a gaban shi ya yi da wannan abin da ya magana na'am wani hawa hawa da wani hawa makamancin waɗannan ko?
na'am na'am da waɗannan makamancin waɗannan Ah.
sai abin da yake za a ga ba fi'ili bane ba kauri bane ba tafsiri bane amma abin da yake za su ta manzo sallallahu alaihi wasallam na'am a ce manzo sallallahu alaihi wasallam a a shi laysa bil qasir min shadda shi ba gajere ne wanda yake alkace ba kuma shi ba mai tsawo ne alba'i ba wanda yake cewa tsawon tsere da ita dangi za a ga shi ta wannan ya fi tsawo da yawa ka ga wannan a sifa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba kuma faɗa yayi ba aiki ne ba kuma wannan ya riga ba amma wannan shi ma sai a ɗauke shi a matsayin kamar a ɗauke na'am hakau eh da suka haka shi shi ne kawai wannan haka wannan da su yi zaru na'am ko kuma a haka na hawa malamai wani kuma malaman sun haka cewa na hawa cewa idan aka samu wani abu ma wanda yake makamancin waɗannan abubuwan da muka faɗa kamar yadda muka faɗa wannan wanda ya shafi halittu ne ko hurkiya ne kamar yadda ɗabi'an manzo sallallahu alaihi wasallam ita ma duk za a iya kiran ta abu. ko kuma wani abu wanda ya yi nufi da shi zai kamar yadda yake cewa ɗin nan da ba dan ah, wani da dalili ba matsala da kuma mutanen da suke zuwa ba sa zuwa kan mutum ne yake cewa da dai in nufi bayan an tsaye da sallah a sa wani shugabar sallah ne kuma da ke ije duk sa wuta a gidajen sallah a ga wannan ayi nufi ne kawai amma ba wai abu ne wanda kamar irin waɗannan nufin ko kuma a irin tsibiya ta majalisa wani sallah da ake faɗan halayen sallah duk waɗannan abubuwan da ke isra su an da nan da da sun hawa ne na'am wakila ina ko kuma malaman suka ce la yahtasu bil marfu'i shi ba hadisi na'am baya jefanta bil marfu'i an ce hadisi ba wai hadisi marfu'i kawai ake nufi marfu'i dama shi ne wanda an dangana shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam an wani an wani an wani an manzo har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi haka shi ya zama hadisi marfu'i na'am bal ja'a lil mawquf bari hadisi ma ya zo ga marfu'i idan kake mu aka samu hadisi marfu'i shi kuma shine wanda ya tsaya a wajen sahabi ne na tsaye ke karasa wajen annabi na'am shi kuma hadisi marfu'i shi ma wannan ba wai zaka ce a kin marfu'i shi ne kawai hadisi ba. a marfu'in ma hadisi wal wal maqsud haka ya marfu'i ma shi ne shi kuma wanda ya tsaya ya fito sahabi idan kana shi kuma zuwa wajen wannan mu'ayyar shi wajen taji da kai idan kana zuwa wajen wani taji ba shi ma wannan shi ana yi kiran taji
na'am fa hawa ala hadha muradukun idan an tafi a bisa wannan magana na Na'am.
cewa hadisi marfu'i hadisi ne makufi hadisi ne makufi ma hadisi ne na'am wannan ya zama muradi ne na alhabar kenan na'am wato tsakanin hadisu da habaru in ka faɗa sai ka ce akwai mutara da kuma kamar ka ce da shirka da isa'il ne kawai in za ka ce da shirka mutum da isa'il mutum haka shi ma da hadisu da habaru duk haka yi in an tafi a cikin wannan na'am wa shaharu shumul hadhihi al akhbar Ma- malamai sun shahara su nuna gama wannan na haya yana da asar waɗannan guda biyu da habaru da hadisu din nan na'am su ma sun zama kamar a wannan wajen suna al'asar ne in kace asaru to daidai kake da kace habaru daidai kuma yake kace da hadisi wani kuma malamai suka yara ba kace a'a wanda ake cewa a habaru ko a hadisi shi ne wanda yake a ya dangana zuwa ga nabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya dangana zuwa ga sahabi ko kuma tabi shi kuma asar wa yake wani saka ce bayan suka suka ce a duk mutane da zai zuwa da sarautar gaba ɗaya guda uku kowane daga ciki ko hadisin ko habarin ko asarin duk gaba ɗaya kowane daga ciki ko kowane za ka yi tafiya kai kakan wani na'am in za ka za ka ce a cikin misali a du'a'ul ma'asura a ana cewa addu'o'i wanda suke awa ba ruwan cewa kuma wajen annaba aka ruwan cewa kuma ba ce ai ba dangana sun cewa kalma hadisi na'am ko kuma kalma habar ba na'am ya ka ce an dangana ta zuwa kalma ta asaru na'am da shi ba zuwa kowane daga ciki za a yi ilajin haka ma kuma na zaɓen ne za a yi cewa hadisi wal aktharuna malamai yawancin malamai asabu hadhihi sunan sun raba wannan sunoni ila sahihin suka ce za akwai ah, sunna wato hadisi wanda sunna wato ke sahihiya ingantacciya wa da'ifin akwai rarrauna wa hasan da hadisi asali na'am da ta raba ta shi uku waɗansu suka ce yawancin malamai kenan akwai waɗansu shi ta ce aka fahimta domin ya nuna cewa akwai waɗanda su kuma ta raba hadisi tana jiko suka ce hadisi daga sahihi sai da shi hadisi hasani dama kamar wata martaba ce ne da ba ta karasa sahihi ba sai da ta yi sahihi ba amma nan can a ce an raba kashi hudu to a wajen suna ganin kawai kashi biyu da hadisi sun a sahihi sai hadisi da shi amma ba hadisi hasani alhamdulillah kaga wannan a cikin nan shi da wasu duba da cewa ya faɗa ya ce ila ta yi sai ce wata izin kuma wanda kuma a martaba ya kamata ya ce wa hakan sannan ya ce wata izin amma kuma sai ya ce wannan duba da cewa idan an duba ne akwai mukabara tsakanin hadisi da izin da izin domin suna sai muke mukabara ne su bayan amma hasani za a kusan shi ma kusan a hadisi da yi ne wanda martaba ita ma tana da wata wani lokaci kamar da zamu zo nan gaba kuma a hadisi kamar da ake faɗa hasanin dai a ce da hasali ne da gairi ko da yi da zafi da sauran su yi ma'anar wanda zamu zo martabonin suna nan da yawa da fatan kisa kawai duba cewa hadisin an ce wannan ingantacce ne wane ne mukabalinsa a zauna shi ne wanda ba ingantacce ba ko dubin wannan ne shi sa yana kawo su yi sai kawo su ya kawo su yi yawa domin da shan gina za mu kiyaye wannan mukabala eh kila kuma waɗansu suna ganin cewa saboda kiyaye bibi bibi ma waɗansu ba sa kiran sunna ma kwata kwata shi sa wasu dalilin da yasa kenan wasu kila ya kawo wancan